الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو ديك الله سبحانه وتعالى من قوام قومي wanda shi ne ya damu a wannan masallaci na umar ibn khattab mai tarin albarka wannan rana ta laraba wanda ya goma sha ɗaya a wannan rana ta laraba wanda ya goma sha biyar ga watan biyar hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya dace da talatin ga watan goma sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin wannan darasi namu na shafi biyar shine darasi na goma sha takwas sha tara to ik sadafar ulama'u to shi kenan to gaskiya mu ra'ayin jumhur muke bi sun da mu'uzam majority sun ce eh to shi kenan mun tsaya a sha tara insha Allah eh saboda haka shi ne darasinmu na goma sha tara idan ba kuma ta barana ita yau mun soma babin saboda manya-manyan baki da muka yi kuma muka samu fawa'id daga gare su ya zamba mu ci gaba ba alhamdulillah ba wai ku da kuke nan ba yan uwa da suke ko suka saurari wannan darasin mu rana ita yau wallahi sun ce su ba ma wato allura ba allurai akai musu kuma ba su ga ta zama ba lalle sai kamar suna yi daga cikin abin da ya bani sha'awa wato inda zaka ga wasu kwakwale da Allah yi wa hafazatu kitabillah gwani nura sharif kawai sai ga shi kamuna na musabaka 1988 disamba 1988 disamba kwarai da gaske mana adam kana kaman wa a lokacin eh sauran shekara ya haife shi ba shi shi ne wato shi ne kamun farko shi ne kamun farko shi ne kamun farko wato lokacin afuwan birnin na saba za mu yi dan hashiya ne musabakar a lokacin da yake ba wayewa sosai ba rubuta asidoli ake ba kaga yanzu da yake an ci gaba don a kore zargi rubuta za a yi kaje ka zaɓo kai da kanka to a lokacin kawai shi mai kamo zai ga inda ransa ya masa yanko maka sai wato shek suleiman allah ji kansa wato ka samu gaddi da ya san ƙur'ani irinsa duk wani lungu mai wahala ma wa'ala ya san shi in kan ka shanye kamun mutumin na biyu ba sai jinjina yanzu ba ina jin kamu da abin da ke tunawa kamu na karshe ko na biyun karshe bal huwa ayatun bayyinatun fi sunan zina wata ilm ba eh wato ba da ba ba Allah Allah ji kansa da gafara to alfihim dai gaskiya abin ya bada sha'awa ba shi ne mai musabaka ba amma ya rike kamun eh shi abin nan gani nura sharif ba inda wani abu ne na sharif duk an manta da shi eh wallahi eh to Allah ya samu dace to khair insha Allah yace babu al-idgamul kabir babu da yake magana akan idgami babba na dan yi mana yan dauraya nace idgami ya kasu kashi biyu akwai babba akwai karami idgami karami shine a shiga da dauraren harafi a cikin mutaharriki babba kuma da wanda za a shigar da wanda za a shigar a cikin sa su zama mutaharrike ne sai dai na faɗa mana ba zai yiwu ka shigar da harafi mutaharriki a cikin afuwar eh na'am a cikin mutaharriki ba dole sai ka daure shi in ba kuma ta ba na ce ɗayan biyu ko kuma ɗayan uku ko dai harafin nan ya zamo irin sa ne kuma saki ne aiki ɗaya za ka yi wa qaddakalu muqaddakalu kawai aikin da kai da shigarwa dalun da dalun kuma na farko daurare mun gane ko to ko kuma ya kasance a'a na farkon nan mutaharriki ne amma irin sa kaga nan aiki nawa zakai biyu na farko ka daure shi sannan kuma ka shigar fihi hudan fi hudan kaga dole sai ka daure shi ka shigar ar-rahmanir rahim maliki kaga sai ka daure mimin din sannan ka shigar yawa wataran nas sukara nasa sukara kaga anan aiki biyu zaka ka daure sinin sannan kuma ka shigar da shi to idan ya zamo ba irin sa ba kuma saki ne na ma'aiki biyu za ka yi na farko sai ka mai da shi ya zamo irinsa sannan ka shiga ƙadi balla ƙadi balla kaga ƙabballa dole dadinsa ya zamo dadin don harafi ba zai taba shiga ba sai a cikin irinsa ba zai taba shiga ba sai a cikin irinsa kamar ƙurrabbi ƙurrabbi dole sai lamun ya zamo ra'un sannan ya shiga cikin ra'un to kaga aiki biyu to idan ya zamo cewa ba irinsa ba ne ba kuma mutaharriki ne aiki uku za ka yi idan labta gau ila zil'arus sabila zil'arus sabila kaga yanzu wannan shinun sai ta zamo sinun aiki na farko kenan sannan kuma sai ka daure ta sannan kuma ka shigar da ita mun gane wannan ko to saboda haka kenan idgamul kabir kaman yanda zamu gani a wanda yake magana a wannan babin kafin mu je babi na gaba yana magana ne akan almutamafila ne yawwa to da yace wadunaka al-idgam al-kabir wa qutubuhu abu amr al-basri fi tahaffala dunaka ma'anarsa khudh ism fi'l amr ne ma'ana khudh al-idgam maf'ulun bihi al-kabira sifatuhu to na faɗa mana abinda malamanmu suka ce alkhilafu muwazza al'idiramu lissusi wani izharu lidduri ma'ana shi duk da ya ce abu amur kenan in ka ce abu amur za ka ce dukkan kira'an riwayar susi da duri kamar yadda in ka ce na fi'u kana nufin riwayar warshu da alun yawwa to lokacin da ka zo ka ce abu amur kana nufin da duri da susi sun yi itifaki to sai malamu suka ce alkhilafu muwazza al'idigamu da susi wani izahar da duri wani faruku ya faɗa muku yadda barar da yi ya ce kawai da cewa an kai wadu na kan idigamar kabira wa kutubuhu abu amurin nususi abu amuru abu amurin nususi an huta kabbala abu amru abu amri nus nisusi fihi ko anhu taqabbala kaga shikenan wato kaman ka ware susi din ka nuna shi banda duri mun gane ko to nan da yake ta tahaffala na shi akwai fuska biyu ko dai fihi hi din ka ce tana koma zuwa ga shi idgamin ko hi ta koma zuwa ga abu amr to idan ka ce tana komawa zuwa ga idgamin to sai ya zamo kenan ihtamma bihi abu amr abu amr ya damu da wannan ya kula da shi sosai da shi ya karanta gun shi aka tirato shi ya dashe shi harashi idan kaga dama ka ce fihi wannan ha'un din tana koma zuwa ga abu amr to sai ya zama ma'anarsa ijtama'a ma'ana ijtama'a hadha al-idgham في أبي أمر وعنده لأنه لم يعرف إلا عنده ba san shi ba sai a wajen Abu Amr mun gane ko to wannan shine ma'anarsa a gurguje sai yace fa fi kalimatin annahu manasikakum wama sanakkum wa baqil babi laysa muawwala nan a wajen karanta baitin fa fi kalimatin annahu manasikakum wama kaga sai ka kanta da me da fila a nan kana da fuska biyu dole cewa malamai sun soki ɗaya fuskar in ka gada maza ka yi cewa fafi kilmatin annuhu manasikum manasikumu to an kace in ka idigami sai ka yi sila to kuma mai idigami baya sila kun gane wa yake idigami abu amur kuma shi baya sila in ka ce manasikumu lam yaqra biha ahadun min alqurra ba wanda ya karanta haka wanda yake yin sila ibnu kathir ko qalun ba sa yin idgami wanda yake yin idgami susi shi kun ba yin sila saboda ka sai dai ka ce manasika kuma ma to ai ba a wannan a'a ai mun karanta akar makalla ai ka karanta kalmar da ba wanda kanta ta a duniya ai yanzu ita wannan kalmar ka ce manasikumu kalma ɗaya ce da a ce jimloli ne misali yanzu ka ce doguwar aya ce yanzu sai ka ɗauko ta dayantum idza ta dayantumu bidainin to kuma da kai gaba ka je wani wakafi sai ka ɗora abin misali sai ka ce abin nan fatuzkiru ihdayhuma karanta da hamza kaga jumloli daban-daban to amma ka zo ka ce ka hada kalma ɗaya ga abin da ba ba ba ba sai ba zai yiwa to to saboda haka fa fi kilmatin yace a kalma daya anhu daga shi Abu Amr manasikakum wanda yake shigarwa akwai manasikakum wa ma salakum da kuma ma salakakum kun gane ko to sai ki cewa wa baqil babi laysa muawwala amma sauran makamantan wannan ba abin dogaro bane ma'ana yana so ya ce maka Abu Amr duk da yana irin wannan idgami kabir in dai kalma ɗaya ne a duk Qur'ani bai yi idgami a cikin kalma ba sai a wannan kalmomi guda biyu فإذا قضيتم مناسككم ما سلككم في سقر su kadai kenan da za mu samu wata kalma a cikin Qur'ani wadda harufa guda biyu suka haɗu iri daya kuma mutaharrikai ne ba za mu yi abin nan ba ina misali kaman bi ayunina fa innaka bi ayunina ba za ka ce yunna ba ba za ka yi wannan ba duk da mutamatila ne to shi yasa ya maka nasi akwai wanda ya ta'assara idgam kaman wujuhuhum jibahuhum ha'un da ha'un abinda zai kawo wahala saboda ma qabla ha sakin ma qabla ha sakin amma ai abi abin nan susi yana irin wannan eh rahim maliki ya umma sakina bace ba kuma ya shigar da mimu cikin mimu to amma dai duk da haka duk wani inda aka samu harfa guda biyu iri daya kalma daya to baya shigarwa in ban da waɗannan duk sauran babin wanda suka kama da wannan to ba a dogara wato ta fuskan yi masu idigami ma'ana ba a yi mun gane wannan sai ce wa ma kana min mithlaini fi kilmatayhima fala budda min idigami ma kana awwalan wa ma kana min mithlaini duk abinda ya zamo wato haruffa ne iri daya su biyu iri daya min kilmataihima wanda suke a kalma biyu kaga yanzu an tsallaka daga me da kalma daya an koma kalma biyu sai ce fala budda min idghami ma kana awwalan to babu makawa sai an shigar da wanda yake shine na farko anan a abinda suka shi suka ce masu tafsir aka kawo mana abin ya goge mana kawo mana shi yanzu huruful hija'iyya da muke da su guda nawa ne 28 ko to sai suka yi raba abun gida biyu suka ce akwai haruffan da ba su zo daga kalmomi guda biyu kwata-kwata a cikin alkur'ani wannan harufa sai suka ce su kwaya goma ne sannan akwai wanda su kuma sun zo ainihin a kalma biyu su kuma su goma sha bakwai nawa ya rage guda ɗaya shi ne alhamza yanzu misali in muka jero harufar ja'iya ba'un mu ɗauki alifun to ma'adi alifun shi alif da alif alif sake ne ba a shigar da shi a cikin abin nan ba a maganar alif sai dai maganar alhamza ba dauki alhamza alhamza da alhamza ba a shigar da su saboda me saboda ka'idan abu amr alhamza biyu idan suka hadu to zai je fadda wato ta farko yace wa asqata lula fi ittifaqihima ma'an idza kanata min kilmatayn fatal ala kan sai ce wa asqata lula fittifaqi imaman wato yana jefar da ta farko idan suka hadu yanzu misali jaa ahada sai ce da ahada jaa amrullah sai ce da amrullah haka yake karantawa to kaga tunda ya jefar da ta farko ba maganin idgami in ce ko sai sun hadu sannan a ce to mutamassila ne a shiga da daya babu to mu kyale alhamza sai mu zo wajen ba'un ba'un ita ba'un akwai irin ta ku kawo mana abin nan misali cikin qur'ani ba'un da ba'un eh la zahaba bi sam'ihim la zahaba bi sam'ihim kaga zai ce la zahab bi sam'ihim kenan ba'un ɗaya ce daga cikin goma sha bakwai daga tan sai ne sai ta'un ko ta'un ita ma ta'un akwai ta ku kawo mana misali وتودون أن غير ذات الشوكة تكون شوكة تكون شوكة تكون كذا كذا كرنتا من كان يقول تسمي سفاء إتما أو فاء ثالث ثلاثة كذا كذا ثالث ثلاثة أو لما لا سوسي تسمي جيم تو جيم باب الشيء a ƙur'ani babu jimin ƙarshen kalma kuma wani jimin a farkon kalma to sai mu ce wannan ɗaya ne daga cikin goma daga nan sai me sai haun muna da haun la abrahu hatta la abrah hatta kenan muna da haun yana daga cikin tukun sha bakwai sai me sai ha to ha ba mu da shi ba ka ƙarshen kalma ka a farkon kalma wanda sai mu ce na biyu ne sai me sai dalin sai dalin to yanzu akwai dalin ko babu a'a ba za a rasa ba a'a wannan ai abin da sagir ne ina jin babu dalun babu dalun mu dauka shi ne na uku sai zalun babu zalun babu zalun shine na hudu sai me sai ra'un ra'un to akwai ra'un ku kawo mana abin nan a ku kawo mana abin nan eh ku kawo mana ra'un akwai ra'un ne na sani eh am amr rabbik yayi amr rabbik amr rabbik yayi yayi ah na ina jin anya baba ina jin na na rubuta misalan ne inda ba mun ta ne ba to babu to yanzu akwai ra'un to sai me zayun babu zayun babu zayun ita ce ta biyar sai me sai shino asino na faɗi sirin da su ko wataran na sukara eh amur rabbik amur rabbik amur rabbik ni amur rabbik ai ba mu ce amuru rabbik ba sai ba ce amur rabbik amur amur amur yawa na ashe ga yawa ashe na rubuta misalin ga ma fastaghfara rabbahu fastaghfar rabbahu ka gani yawa to sai me sai me shinu akwai shinu da shinu babu shirin babu shirin mutum shirin ita ce ta shida ka ita ce ta shida sai mai sadin babu sadin eh an yi sirin wata ranna sukara kaga sirin a cikin sirin babu sadin shine na bakwai babu zadin shine na takwas sai me babu tsaro shi ne na tara kaga kuma za mu tsawo ai shi ne sami da tara ko eh tsawo shi ne dama ai tsawon hatta ma harfa shi ne tara yanzu da ake cewa ya latifu tsali da ashirin da tara me ake nufi ya latifu tsari da ashirin da tara ai da wada ce ta malamai suna ganin kaga lamun talatin la ti fa'un tara ya ungoma fa'un tamanin tara musu ɗari da ƙungari ko eh da shi ne to sai ba'un babu ba'un shi ne na na goma to daga nan sai me sai aino to bi ala qulubihim sai me sai gaino wa man yabtar ghaira sai me sai fa'um ta'rif fi wujuhihim sai qafun hatta idza adrakahu al-gharq qala kaj tare mutum mala alkafaji hada rakau da zarar kala kai yanzu mutum ya zo cikin yan uwa faɗi wannan shi bakin bai hude yawwa eh to sai ga kafin innaka kunta innaka kunta kafin da kafin sai da lamun ja'allakum ja'ala lakum kaga ce ja'al lakum sai mimun ta'alamma ta'alamu ma fi nafsi kaga ta'alamma sannan nunun ahsan nadiya ahsanu nadiya eh nan da su abin nan wannan sai waka abin nan wannan akwai babin zamu ce abin da shi ko wannan yau to sai kuma wawun wawun da wawun شهد الله أنه لا إله إلا هو وال إلا هو وال سي هاون هاون في هدى فيه هدى kenan kun ga wannan harufa guda goma su ne ba su haɗu da juna ba kuma masu bincike da suka tantance sai suka ce duk sauran waɗannan haruffan guda goma sha bakwai za ka samu sun maimaita a wajen wasu wurare ya'un ba ta ciki a'a a'a akwai za mu zo abin nan akwai abin nan mai yake cewa wa ya ce yau mun menene za mu zo abin nan cewa in aka in aka in aka idgami an mai ta harful mat a yake ta wa ya ce yau min adaga mu wa nahu wala farqa yundi man al maddi awwala haka ya fada wa ya ce yau min adaga mu wa nahu wala farqa yundi man al maddi awwala saboda kaga shi ma ya ci yawm haka za kanta ya ci yawmun to insha Allah ina ga mun abin to bari mu ci gaba yawa sai yake cewa ka ya alamu ma sai ka mana misali ka ya alamu ma kaga ya alamma sai fi hudan sai kuma tsubi ala kaga ainihin da ainihin nan kuma yawa sai ce wal'afu wa'amur ta matsala wato ku duba daga cikin dabarar da yi ya'alamu ma ya'alamu ma abin da yake kafin mudgam mutaharriki ne ko ya'alamu ma to sannan kuma fihi hudan abin da yake kafin mudgam sakini ne amma kuma harful mat to sai kuma tubi'a ala nan kuma shi ma ma qabla hu mutaharrik sai dai kuma maksur to sai kuma afuwa wannan kaga mutaharrika ne afuwa afuwa kenan duk da cewa yanzu in ka ɗaure wawon harfin madda ne to amma kuma da haka an yi idgaminsa to yake cewa ta masala saboda haka ma'ana zahara wata bayyan shi ne ma'anar ta masala yawwa to sai ya kawo mahutar razat sai ce idza lam yakun ta mukbirin aw mukhatabin aw al muktasi tanwinahu aw musaqqala amma ga sharuda idza lam yakun yakun sai ka kaddara huwa to shi huwan zuwa ga me yake komawa wancan awwalan din da yace wa ma kana min mithlaini fi kalimatayhima fala budda min idgham ma kana awwal to shi wancan awwal din amma fa da sharadi idza lam yakun ta mukhbirin in bai zamo ta ce ta mutakallim ba dai kenan aw mukhatabin ko kuma ta ta abokin magana biyu kenan awil muktasi tanwinahu ko kuma wanda ya lulluba da tanwini wato ma'ana kaman yasa wata jubba ce wato kenan ashe tano ne kaman wani ado ne na musamman wanda bai kamata a kwayo mai shi ba aw musaqqala ko kuma awwalan din nan ya zamo mai shadda kenan wani abubuwan guda hudu sai ya kawo mana misali sai ya ce ka kuntu turaban kaga kuntu wannan ta muku birce ba za ka ce kuntu turaba ba ba zai yi ba ka kuntu turaban anta tukrihu afa anta tukrihu kaga ba za ka yi diga min wannan ta'un a cikin wannan ba domin ta mukhatab ce anta alimun wasi'un alim kaga wasi'un alim idan ka lura a fakaice shi tanwini hajiz ne tsakanin harfai ne domin in za ka rubuta sami'un ya za ka yi ainihin za ka yi da nunin sami'un alim kaga a nan an samu hajiz tsakanin harfai ne kenan ba za a ce wato ainihin sun haɗu ba kun fahimci wannan wannan yayi kama da me a cikin harufan da zamu ga na Qur'ani yayi kama da wata kamar misali kaman ana nadhir ana nadhir kaga ana nadhir lafzan kaman suna bin juna amma kuma khabban sun rabu domin ana akwai alif tsakanin su ko to saboda kaga ba za a nan ba za a ce ana nadhir ba za a ce an nadhir ba ba za a yi ba to shi yasa shi ma sami'un alim ba za a yi ba saboda a zahiri ne suke haɗe amma a ma'anance arabe suke sannan tamma miƙatu fatamma miƙatu a in ka duba fatamma miƙatu tamma miƙatu ba zai yiwu ba saboda mai saboda mai shadda muza'af ne muza'af ne muza'af ne kaga kaman akwai sake ne kafin shi wannan mutaharrikin kaman karra raki'an har ba za a ce kaman massa sakar ba za ka shiga da massa sakar ba saboda me saboda sinin na farko mushaddad ne karra raki'an ba za ka shiga ba saboda ra'un ita ba mushaddada ce saboda haka ba za a shigar da shi ba to ina ga sai mu bari ana sai a dudduba malai haya ko ya kuma da tsaya ko to sai a dudduba a ga mai tukan namu wanne ne ba a gane ba akwai inda ba a gane ba sai mu abin nan insha Allah a bil munasaba yan uwa dan uwan mu Dr. Ibrahim Siraj Adam an yi masa rasuwa akwai ɗansa ɗan wata tara da Allah ya masa rasuwa jiya talata kenan wajen dai wajen karfe uku aka yi jana'izarsa saboda haka an kashe ku wanda Allah sa ya haɗu da shi to da Allah sai a yi masa ta'aziyya wanda kuma ma yake da wayansa sai masa ta'aziyya